أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا 22 ga watan Jumada al'ula wata na biyar a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447. Muna cikin karatun littafin Bulugul Maram min ajillatil ahkam na Alhafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Muna cikin babu salatul jama'a wal imama. Kenan babi wanda yake muna bayani akan sallar jam'i da kuma limanci a cikin sallah karatunmu da ya gabata mun tsaya bisa kan hadisi na 430 daidai a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi bisa kan hadisi na 431 wa an zaid bin thabit radiyallahu anhu qala ihtajara rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hujratan mukhassafatan وصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته الحديث وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه daga zai da ɗan sabita yadda Allah ta tabbata a gare shi ya ce manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya keɓance wani ɗan ɗaki wanda aka kewaye shi da tabarma wasalla biha sai ya ɗora yin sallah a cikin wannan ɗan ɗaki bata tabba a ilaihi rijalun sai mazaje suka ɗora biyar shi wa ja'u yusalluna bi salate suka zo suna sallah da irin sallar shi kenan suna koyi da sallar shi wa fihi a cikin hadisin aka ce manzon Allah ya ce masu afdalu salatil mar'i fi baiti mahihiciyar sallar mutum ita ce sallar da ya a cikin gidan shi illal maktubata sai dai sallar farilla muttafaqun alai wannan hadisin na Zaid dan Sabit yadda Allah tabbata gare shi akwai darussa masu yawa cikin shi darasi na farko shine ihtajara rasulullah sallallahu alaihi hujrata manzon Allah ya keɓance wani dan daki ya kewaye wani dan daki a wata riwaya aka ce ihtajaza a wata riwaya kuma ihtajara kenan ya riki wannan dan daki kenan na karatu na farko yana nuna mana ya halatta mutum ya yi dan daki cikin masallaci ko wata ɗan runhar runha ko wani dan wurin da zai ɗora shigewa shi kadai yana ibada da sharaɗin ya zama ba zai cutar da al'umma ba ba zai kawo kunci ga masallaci ba matukar masallaci yana da faɗi da yalwa ta yadda mutum ya iya yin wani dan daki ko wata ɗan runhar runha ko wani wurin da zai ɗora shigewa shi kadai yana ibadan shi saboda shi ne liman ko saboda shi ne ladan ko saboda shi ne mai kula da masallacin wata bukata ta ya ɗora shiga yana ibada shi a keɓance tasa ya keɓance wani ɗan ɗaki cikin masallaci wannan ba haramun ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya riki wani ɗan ɗaki a cikin masallaci shine hujra kina ka ce ihtajaza da zayu kamar da yazo cikin wata riwaya kenan ya keɓance shi ya kama shi matsayin ɗaki aka ce ihtajara ma'ana kenan ya riƙi ɗaki daga kenan alhujira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓance wani ɗan ɗaki mukhassafatan aka ce mukhassafa kenan wanda aka kewaye shi da tabarma ɗaki kenan domin alkhasf shine shin wadanda ake yi da kaba ta tabarma fa salla fiha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora yin sallah cikin manzo Allah ya keɓance wannan ɗan ɗakin ne dama saboda manhawar ya ɗora gudanar da ibada yana yin sallah ciki ta ƙiyamun laila a cikin dare da sauran lokutan da yake buƙatar ya yi nafila sai ya shiga ciki fata tabba ilaihi rijalun da wasu daga cikin sahabbai suka ga manzon Allah yana zuwa nan yana yin sallah sai su ma suka zo daga waje suna biye sallar shi suna cin kayan manzon Allah sallama sai suka zo suna biye sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bayan ya gama sallah sai ya ce lalle abinda kuka yi boye a gare ni ba amma dai yana da kyau kusan mahihiciyar sallan mutum shine sallah a cikin gidan shi sai dai sallar farilla kenan karatu na gaba cikin hadisin nan akwai karantar da mu halaccin yin jam'i a cikin sallan nafila qiyamul layl mutum ya tashi zai qiyamul layl kawai sai wasu wasu gayyan mutane su zo su yi sahu a bayan shi suna biyar shi babu matsala ya halatta manzo Allah sallallahu ya shayi tare da sahabban shi abinda dai abba a so shine komai da abin al'ada ko ɗabi'a cewa za ku ɗora tashi kuna ƙiyamar laili ya zama kamar wata ɗabi'a to wannan ba daidai ba amma dai matuƙar mutane haɗuwa ne suka yi ko kuma hakan ya faru jehi jehi kamar yadda ya faru zamanin manzalla sun sallam to babu lahi a yi jam'i na sallah ta ƙiyamar laili ko ba ga ramadana kuma wannan hadisin ya nuna halaccin yin hakan saboda zuwa suka yi suka bi manzan Allah karatu na uku cikin hadisin nan akwai karantar da mu cewa ya halatta ka bi liman daga waje kamar yadda wancan karatun muka ambata cewa akwai sharuɗa amma sharaɗin daga cikin sharuɗan ya zama kana ganin liman ko kuma in baka ganin shi to kana jin sautin shi yana kawowa inda kake ko kuma sautin wani wanda yake ɗaga murya kawai ladan ko yana ɗaga murya kana jin sautin shi ko kuma kana ganin wasu wanda suke na bayan liman ne kana ganin su amma ya zama na baka ganin liman baka ganin na bayan liman to bai halatta baka bi shi kenan akwai sharuɗa ya halatta wanda yake wajen masallaci ya bi liman yana cikin masallaci daga cikin sharuɗan malamai suna cewa dole sai ya zama sauwuka sun sadu har sun kawo inda kake ba kai bane kawai ka koma can gehe kamar yadda wasu suke yi ko saboda jahilci sai mutum ya zo masallaci amma sai ya koma can tsallaken wani hili ya zaɓi wata inuwa ya shige shi kare ya yi sawun shi ko su uku ya yi sawun su wannan bai halatta gare su ba su bi liman saboda sun keɓance sun yi sawu ba tare da sawu ne ya kai can ba su ne suka yanke shi wannan sun saba ma sharuɗan da malamai suka faɗi na bin liman wanda kuma karatun da ya gabata mun faɗi cewa mata masu bin liman daga cikin gida su kuma wannan kawai bai dace ba bai dace ba mace ta bi liman a cikin gida kaga in tana da ilimi sai zama kawai ba ma sallah ba ce sallan musa ne take amma in jahila ce sai a mata uzuri na jahilcinta amma babu halaccin mace tana cikin gida dan masallaci yana kusa da gidanta ko kuma ƙara na kai mata ta ce to bari ma ta ɗora bin liman babu wannan saboda sharuɗan da malamai suka sa na biyan liman ita bata cika su ba daga cikin wato karatu na hudu cikin wannan hadisin akwai akwai karantar da mu cewa sallan sallan nafila mutum ya yi ta cikin gida ya yi ta cikin masallaci domin manzo Allah sallam ne ya faɗi haka ko sallan nafila kayi ta cikin gida yahi kayi ta masallaci kuma koda masallacin masallacin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam yin ta cikin gidanka yahi domin daidai lokacin da manzo Allah yake faɗa masa wannan magana cikin masallacin shi ne ko da haka kai sallan nafila cikin gidanka yahi kai sallan nafila masallacin annabi wanda yake Madina wanga hadisin haka ya nuna manzo Allah sallama yace masa to ko sani mahihiciyar sallah ita ce sallar da aka yi cikin gida sai dai ta farilla jibo masallacin annabi na Madina fa shi yin sallah cikin shi ba ɗaya ba yake da yin sallah sauran masallatai sallar na sallar farilla in kai a masallacin annabi aka ce tahi kai sallah a wani masallaci wanda ba shi ba sau dubu to amma banda nafila ita nafila in kana Madina kai ta cikin gidanka ya hika hutu kai ta masallacin annabi don manzo Allah ne ya faɗi kuma lokacin da yake faɗa masa wannan magana cikin masallacin shi ne yake ja masa kunne ko ana ce masa mahihiciyar sallan mutum shine yin ta cikin gidan shi sai sallar sai sallar farilla to kaga yin sallar nafila cikin gida ya hi mutum ya zo masallaci ya yi ta sannan cikin karatun da ke da kai a wannan hadisin ya nuna mana cewa ita kuma sallar farilla yin ta masallaci ya hi yin ta cikin gida ko da kai kadai ne ka zo masallaci ka yi sallar farilla ya fi ka tsaya gida ka yi ta domin hadisin ya ce afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al maktuba kenan ita ya hudda ta sai dai sallar farilla kenan ita sallar farilla kullum mahihicin abu shine mutum yayi ta aina yayi ta masallaci wannan yahi wanda yi ta a gida to kenan wannan hadisin ya karantar da mu daga cikin mas'aloli na limanci kuma ya karantar da mu wato cewa ashe bai dace ba musulmi ya zauna gida ya yi sallah ta farilla domin manzo Allah sun sallam ya ce illar makatuba yanzu na ita sallar farilla ba a san musulmi ya zauna gida yi ta an hisa sai larura wanda a karatun baya mun ga cewa larura da take sanya haka ko tsoro ko kuma rashin lahiya ko wani dalili makamancin haka wanda zai sa mutum ba zai samu zuwa ba yi amma inda ya ba wannan ba to bai dace ba musulmi ya yi zaune gidan shi ya sallar farilla wa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma qala salla mu'adh bi ashabihi al-isha'a fa tawwala alaihim fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam aturidu ya mu'adh an takuna fattanan idha amamta an-nasa فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى متفق عليه واللفظ لمسلم حديثي دقى جابر عن عبد الله يدان الله تتبت أغريس يتي صلى معاذ بأصحابه العشاء معاذ ياي صلى إشائي تارد متاننش dama mu'azu tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi liman ne in yayi sallah tare da manzan Allah kuma sai ya je ya ja mutanen shi sallah aga tun daga nan mun samu wani karatu go karatun kaushi ne ya halatta ka zo ka yi sallah wani masallaci kuma ka koma wani masallaci ka ƙara ya irin ta dama wancan satin mun karanta kwatankwacin haka ko manzan Allah ya ja kunnan wasu mutane da ana yin sallah suka zo suka yi zaune suka ce mu mun riga mun yi sallah ya ce masu a idan kuka yi sallah kuka zo kuka tar da liman yana sallah ku sake yi sai ta zame maku nafila kenan kaga ya nuna ya halatta kai sallar farilla ba sau ɗaya ba kayo a zahar wani wuri kawai sai ka zo katar da wani wuri za a tada to kaka koma gehe ka miƙe kafa ka ce to sai kun gama mu dai muna na mu yi kawai ka zo a yi da kai ka zo a yi da kai to mu'azu bin jabal haka yake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah da an sallame sai ya tashi ya zabura ya je can inda yake bada sallah kuma ya ja al'umma karatu na biyu cikin wannan akwai karantar da mu cewa ya halatta mai nafila ya bi mai farilla kuma mai farilla ya bi mai lafila ya halatta limamin ka nafila yake kai kuma farilla kake don da ya ce bai halatta ba to ya karyata wannan hadisin na mu'azu domin mu'azu zuwa yake ya yi sallar isha'i tare da manzan Allah sannan ya je kuma ya ja mutane to shi ya je ya ja su me yake wasu kenan yanzu ko a hankalci aka ce a ba mu'azu zabi cikin biyun wace ce farilla wace ce nafila kai kana ganin wace zai zaba ita ce farilla shi wanda ya ja ko wanda annabi ya ja eh to kare kenan shi mu'azu nafila yake zuwa yana yi su kuma na bayan shuha farilla suke to kuma sai ka zo kai ka tagar nama saboda dai tsamar karatu ya gare shi sai ka zo ka ce a mai nafila ba yafin mai farilla ko mai farilla ba yafin mai nafila kai ta filo kana aika maza ka tasawa ne ka shiga motar da kwaro kuma kan can haka wannan dare shiriri ta ne karara hadisi ne tabbatacce kuma hadisi ba guda ba hujjoji ke da kwai daban-daban wanda suke nuna mai nafila yana bin mai farilla kuma mai farilla yana bin mai nafila da haka ka huta in ma wata mazhaba ce ka rike to ka aje ta domin dukkanin shugabanni na mazhaba sun yi wasiya sun ce in suka faɗi magana ta saba ma hadisi a yi waci da maganar su domin saba kan waci da ita ko ganin kake girman su ya wuce a yi waci da ita ko ka ce a tawa da ne suka wallahi da gaske ne suke in aka yi suka yi magana aka samu hadisi ya sa a magana su suka ce a yi waci da magana saboda su sun san muhimmancin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maka sai ka zo kawai ka kahe har ma ka ji wani mutum wai haushi yake ji an saba malikiyar bai jin haushi an saba ma annabi waya za a ce ai haka yake a karatun fikihu an ka saban karatu wannan karatun fikihu maka sani kakanni da iyaye to tunda addini ya koma galgajiya ku don haka wannan ya nuna cewa ya halatta liman mai nafila ya ja sallah ku kuma mamu kuna sallar farilla kenan bambancin niyya tsakaninku da liman a ɓangaren sallar da kuke manuwa wannan bai da matsala ƙarara wannan hadisin ya yi nuni akan haka fatawar alaihim sai mu'azu ya tsawaita sallah a gare su radiyallahu anhu mu'azu yadda Allah tabbata gare shi babban sahabi ne mai daraja mu'azu yadda Allah tabbata a gare shi yana cikin malamai na sahabbai ka san ko cikin sahabbai akwai malamai ko to mu'azu yana cikin malamai a sahabban manzo Allah sallallahu masu ilimi wanda suna fatawa a addini tun zamanin manzo Allah sallallahu saboda haka mu'azu yana da ilimi kai dibin wato mu'azu wani koma baya ne cikin sahabbai ko baya da matsayi ko bai sa'a mu'azu yana cikin masu ilimin sahabbai to saboda haka ko da ya zo sai ya tsawaita sallah a gare su wata riwaya an nuna cewa suratul baqara ya karanta a wata raka'a daga cikin raka'o'in sallar isha'i ya karance masa suratul baqara radiyallahu anhu to daidai lokacin da ake wannan sallar akwai wani bawan Allah wanda ya taho da raƙumman shi na ruwa sai ya tsaida su waje ya ce ga an tada sallah ya ce bari ya maza ya zo ya bi sallan nan ya ɗan saki raƙumman shi ha'a yana shiga sallah ya ji ana ta tahiya ana ta tahiya ana ta tahiya ya ce kai kan raƙumma na su shiga daji kawai sai ya komo gehe ya tsabbace ya ɗi da kayan shi da ya sallame ya tashi ya tahiya shi ya ja raƙumman shi to anan sai ya samu labarin cewa an gaya ma mu'azu cewa ai akwai wani wanda ya ga sallar ta yi tsawo kawai ya koma gehe ya da kayan shi ta hin shi sai mu'azu ya bata ya nuna damuwan shi to shi kuma da ya ji labarin mu'azu ya damu sai ya ce to bari in ji gaba ɗaya girgam sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai labari ya ce ya ma'aikin Allah ga abin da ya faru na zo da raƙun bana na ban ruwa sai na ga ana sallah sai na ce bari in zo in bi sallan nan kawai sai na saki raƙumma sai na ga sallan nan tana tsawo tana tsawo sai na yi tunanin to raƙumman nan na suna iya samun matsala ko su cere kawai sai na koma daura na ida sallata na sallame na tashi na tafiya ta ko sai na ji kamar mu'azu ran shi ya ɓaci abin bai daɗi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa wannan mutumin da abin da yayi babu matsala cikin shi ko mu'azu ya yayi wato jan hankali gawa manzan Allah ya ja hankali ga Mu'az har ma tarewa ta nuna manzan Allah mimbari ya hau yayi hudu ba karantar da mutane cewa kar su su daina wato kore al'umma daga musulunci sai manzan Allah sallallahu alaihi ya ce aturidu ya Mu'az an takuna fattana shin ya kai Mu'az kana son ka zama hitina ne kana son ka zama mai fitinar da al'umma fattana ma'ana kenan mai fitina fattani yana zuwa da ma'anar mai azabtarwa don fattani wannan shiga mubalaga ne idan kana son ka zama mutumin da zai dora azabtar da mutane yana takura ma al'umma idan maza Allah ya nuna cewa ba daidai ba ne ga liman ko ba daidai ba ne ga liman ya zama mai kuntata ma al'umma ko da a ce liman kai a iya tunaninka da tsammaninka kana kyautata sallah kuma kana sai aka samu wasu sun zo sun dan kama korai kakka damu inganta sallaka kawai ba daidai bane wasu har su iya zuwa su ma magana malam sallan nan mutane na dan korahi suna ganin ta yi tsawo sai ka ce su za su koya mani su za su koya mani sallah ni sallah ta nake irin yanda annabi yayi kuma aje abinci ka ga a'a in dai har aka samu an zo an maka korahi to ka dan sassauta kuma kamata ka tono abinda manzon Allah ya faɗa ma Mu'az shi Mu'az kana tunanin a jahilci ne yayi wannan da ilimi ne yayi to a ilmance tsawaita sallah shine yafi ko gajarce sallah tsawaita sallah shine mahihicin abu a ilmance ayi sallah ta yi tsayi yahi ta ya zama gajera amma me yasa manzo Allah sallallahu ya zaɓi a takaita ta saboda takaitawan shine yafi dacewa da sauki kuma shine yafi dacewa da ba za a takura ma mutane ba za a tsananta musu ba to dama malamai sun ce farubba mafudulin ya kuni afudalu wasu lokuta ana samun abin da yake koma baya ya zamo ya zama shine mahihici akan wanda ya hishi wani lokaci wanda aka hi yana ɗara wanda ya hi abin da aka hi shine na baya amma sai ya zama ya shiga gaban wanda ya hishi wani lokaci wannan yana daga cikin lokutan kaga tsawaita sallah ya hi alheri domin wa qumu lillahi qanitina cikin fasarar da aka mai shine ku tsayu gaban Allah kuna masu tsawaita tsayuwa cikin ma'ana kunutugo kuma Allah ta'ala ya yabi masu haka amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman laysu sawa'a min ahli kitabi ummatun da sauran awin da suka nuna tsawaita tsayuwa gaban Allah Allah yana son hakan kenan shine mahihicin abu ko to amma kamata yi a bar shi a yi wanda bai kai gare shi ba saboda maslaha kuma dama ka'ida ta malamai suna cewa dir'ul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha tun kuɗe ɓanna ana gabatar da shi akan janyo amfani kullum in ka gano wato in an yi kaza za a tun kuɗe wata ɓanna to ya yi alheri akan ka yi abin da za ka janyo amfani kuma baka tun kuɗe ɓanna yanzu cikin tsawaita sallah da mutane akwai ɓanna ko babu ɓanna akwai ɓannoni ba ɓanna ba kaga na farko cikin ɓannar da ke da kwai na farko za ka sama mutane kamar bin sallar jami. Na biyu, za ka sama mutane rahashewa wajen zuwa sallah. Yanzu da an gano, wallahi akwai limamin da da an gano shi ke jan sallah sai ka ji kai ma wani ɗan raunin raunin raunin kawai. abu ne wanda an san da cewa ga sai ya an sha wahala inda shi to na irin hali ne haka kawai da an ji murya ka kai ke jan sallah to an sarar na akwai ta wani ma sai ga in a majalisi ne yake aka tada sallah sai ya tsaya dan ƙara hira saboda ya san limawa ne amma akwai limamin da da an ji shi to an san sallah za a yi sai ga mutane na ta halartowa mutane na ta gaugawa ba wanda zai yarda a bar shi wani ma in ya san liman wane ne to kabbara harama ma da shi za a yi to kaga kenan akwai takura mutane da sa masu kyamar sallah shi kuma wannan banna ne ba amfani ba ne sanya wa al'umma su dora jin kyamar halartowa sallah ko kyamar a fara sallah da su saboda kai ne liman to haka nan ne don haka wannan dukkaninsu ababe ne wanda suke na ɓanna sannan kuma cikin haka nan akwai sanya mutane matsaci a takaice dai cikin wannan hadisi akwai darussa masu yawa cikin darussan da za mu iya ɗauka shine ko gobe ka zo ka bi wani liman kana da bukata kana da wata bukata sai ka gano limamin nan kwarara za da ka to ya halatta ka koma gehe ka ɗi da kayanka ka shiga bukatanka me yasa muka ce wannan ya halatta domin wannan sahabin da ya aikata haka manzan Allah bai nuna mai cewa ya yi kuskure kuma bai ce mai me yasa kai ka koma gehe a za Allah ya tabbatar mai abin da ya daidai kenan ko gobe rabon ai yasa ka zo ka tsaya bayan wani liman kai baka san wannan limamin ba irin limaman nan ne masu zahin kai masu tsawaitawa ana fara sallah sai ga kai wannan fa zai tsawaita to ya halatta matukar kana da wata bukata a rayuwanka ko kana da wani uzuri to ya halatta ka koma gehe ka ɗida kayanka ka ƙyale shi ka tashinka kamar misalin ka zo ka shiga sadar da liman kawai sai wata bukata ta bujuro mai ko wani ciwo wanda yana sa baka iya jure matsayuwan sallan nan mai tsawo ko kuma ka tono dukiyanka tana iya kubcewa ana iya samun matsala ka baro kasuwa ko ka baro shago ba kowa kuma an kara shi ne kai baka kome ba kuma sai wannan ya zo shi yana ta tsawaita da kai to ka koma gehe ka yi da sallar ka tafiyan ka shago baka saba ma Allah ba kai daidai domin wannan sahabin haka ya aikata kuma me yasa shi wannan ya aikata saboda raƙumman shi kuma haka bane saboda raƙumman shi haka wannan ya nuna kenan yana cikin abin da aka dora ma limammai su dora kula da halayen mamu kuma kullum liman ya zamanto mai sauki ga al'umma mai kula da yanayinsu da halayensu wannan hadisai sun sha zuwa kan haka manzo Allah ya ce sau da yawa zan tashi ina da niyya in dan tsawaita sallah amma da naji kukan yaro sai in sauƙaƙa ta saboda ka in takura ma mahaihiyar shi to bisa kai liman baka da wannan cikin harkan ba kukan yaro ba wani liman ko kukan ƙato ya ji sai ya yi da sallah ɗauko sura Allah wani liman ko kukan ƙato ya ji ka san kukan ƙato dai akwai tashin hankali da ka ji shi ka san akwai bala'i to wani liman ko kukan ƙato ya ji sai ya kai ta yaka yana tilawa yana madda yana yanga don wani liman shi kuma dama ko can kolo ne yana tilawa shi yana yana har da shi to bai tashi muraja'a ba sai ya zo janku da an ce ya zo ya ja ku to sai tuno wace sura ce ta kamata ya bibika ya ji in ta zauna kawai sai kamo ta yi ta yi ka gani bai kamata ba ka zo ka sa mutane saurara har da ka ta sallah daban take manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa addinin musulunci ana son a dora jawo mutane ba a dora kore su ba kuma ana son a dora kawo rangwame wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah bai sanya maka wani kunci ba ko takura a addini da haka manzo Allah ya ce ma Mu'az shi Mu'az kana son ka zama mu mutane fitina ne to tambaya shi yanzu Mu'az tsakaninka da Allah da mummunan niyya ya dan ya cutar da mutane ya kuntata masa ko kuma bai da wannan niyya babu shakku cewa mu'az ba shakku ko qur'ani ka dafa akan rantsuwa ba ka kafara cewa mu'az bai da mummunan niyya kuma bai da manufar ya kuntata ma mutane ko ya cutar da su amma dai sallar shi ce shi ya fahimci cewa tsawaita sallah alheri sai tsawaita to wannan yana nuna ma ko da mutum ya yi alheri in dai alherin ya zama takura ga wasu to kawai ya fasa ba daidai bane ba ka kafa hujja cewa ai Allah ya sani ni dai Allah ya san manufata ko Allah ya san manufar ka mai kyau ce in dai wannan manufai ta ka mai kyau za ta zama sanadiyar sanya mutane cikin takura da kunci to kawai ka fasa ka dan sassabto ka bar abu wanda yake mahihici ka dawo ka yi wanda bai kai gare shi ba in dai shi zai zama maslaha ga al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza amamta nas idan zaka yi wa mutane limanci faqra bi shamsi wa duhaha ka dora karanta wa shamsi wa duhaha da wasabbih isma rabbikal a'la da iqra bismi rabbika da wallayli idza gasha kaga surorin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zano dukkanin su surori ne matsakaita ko in ana neman gajajjerun surori kaga yesu a'a ba su bane gajajjerun surori cikin Qur'ani sannan ana neman surori masu tsawo ka kawo su a'a ba su bane kenan su matsakaita ne ko kenan shi yasa malamai suka ce manzo Allah sallallahu ya karantar da mu'ada tsakaitawa a sallar isha'i kuma wannan yasa malaman fiqhu suka ce tsakaita karatu sallar isha'i shine sunnar manzo Allah kai tsaka tsakiya kakka tsawaita kakka gajarce kwarai wannan ciki akwai nuna mama kullum liman ba a san ka sassabta sassabtawa wadda za ta wuce iyaka hakka kai ana ce ma dan bagazam ko ana ce ana ma wani suna na nuna cewa kai sallah kashe shabni to wannan kuskure ne da kai limaman da su wato sun shahara wajen wannan da sun zo to in ma Allah ta kai ba lahiyayye bane to baka iya bin su saboda yanda za a dora koma ka kom kom hem hem hem sai ka ciwo ka koshi kuma ya zama kana da lahiya kadai ka iya bin su to kaga wannan ya ja da baya kwarai shi kuma wanda zai zo ya tatilawa har ka yi balaguro ka dawo yana nan bai rukurwa shi kuma ga ya zarci to dama kullum banna tana nan cikin gida biyu ja da baya sosai zarcewa kullum nan ake samun banna tsaka tsakiya kullum nan daidai take to sadaka sallah kullum liman ya zamanto ya zabi tsakaitawa khairul umur awsatuha to haka manzo Allah sallallahu ya nuna mu'az dan haka wannan surorin da manzo Allah ya zana mu'az mutum ya dora yin sallah da su shi ne sallah mahihiciya kuma matsakaiciya ba a san mutum ya zo ya bubbuga sallah har ya zama ya bata wasu rukunnan sallah da wasu fadilai ma ba a san kuma mutum ya zo wato ya nuna wuce iyaka wajen wato tsawaita sallah kina a takaice dai wannan hadisin ya karantar da mu wato daga cikin abin da ake so ga liman shine zama yana kula da halayya ta mamu waɗanda yake jin su sallah wa alaikumus salam wa shi wanda ya ja gehe wanda ya koma gehe kawai cikawa ne zai tunda wannan sahabin an ce cikawa ne kawai cikawa ne wa an aisha radiyallahu anha fi qissati salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga aisha yardan Allah ta tabbata a gare ta a cikin qissar sallan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bin nas da yayi wa mutane wa huwa maridun manzala sallam alhali yana mai rashin lahiya qalat tace faja a hatta jalasa an yasari abubakar sai yazo har sai da ya zauna daga hagumkin abubakar fa kana yusalli bin nasi jalisan sai ya kasance yana yi wa mutane sallah daga zaune wa abubakar qa'iman shi kuma abubakar yana daga tsaye yaqtadi abubakar bi salatin nabiy sallallahu alaihi wa sallam shi abubakar yana biyar sallar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa yaqtadin nasu bi salati abubakar shi kuma mutane suna biyar sallar abubakar muttafaqun alai wannan hadisin na Aisha yadda Allah tabbata a gare ta yana karantar da mu kissar sallar da manzo Allah sallama ya ja mutane yana mai rashin lahiya manzo Allah sallallahu lokacin da rashin lahiyan shi ya tsanani kamar yadda mun gayi wannan karatun a can karatun baya lokacin da rashin lahiyar manzala sallam ya yi tsanani manzala sallallahu sallam ya zo ya tar da ana sallah abubakar siddiq aka yi umarni ya tura jan mutane to abubakar siddiq ya kabarta sallah yana cikin jan mutane sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ji dan dama dama a rashin lahiyar nashi sai taso ya zo masallaci ko da ya zo sai tar da waye liman abubakar shi yake jan mutane sai manzala sallam ya taho sai ya zauna daga hagumkin abubakar siddiq sai wanzan Allah ya zo hagumkin abubakar siddiq ya yi zaune shi kuma abubakar siddiq ko da ya ga manzan Allah sallam ya yi zaune sai ya hwasa limancin yanzu sai wa zama shi ne limamin wanzan Allah sai ya karɓa limancin ko kanna wanzan Allah sai ya ci gaba da ja sai zama shi abubakar yanzu ya koma ladan in manzan Allah ya kabbara saboda rashin lahiya bai ya daga murya shi kawai abubakar sai ya daga murya ya kwala sai mutane su ci. Imam Zala sallam ya duka ya yi ruku'i duka wake amsawa Abubakar. Sai ya zama shi Abubakar yana koyi da sallan manzan Allah su kuma mutane suna koyi da sallan Abubakar. Abubakar waye limamin shi manzan Allah. Su kuma mutane fa abubakar to haka aka yi sallah aka ida to kaga cikin wannan sallah akwai karatuttuka ko daga cikin darussan da ke da kwai cikin wannan sallah akwai karantar da mu halaccin mutum ya iya zuwa ya yi tsaye daga daman liman ya halatta in ka zo katar da sau ya cika ko kuma ba wurin tsayawa kwata-kwata ka diba ka diba sai ka zo kotan liman daga damash ka yi tsaye me yasa aka ce haka ya halatta saboda abubakar manzala abubakar shine liman da manzala san sallam ya zo kai tsaye shi ya zama liman ko amma abubakar shi daga ina yake ga manzan Allah daman manza ai shi manzan Allah da ya zo hagumkin abubakar ya zauna ya zauna hagumkin abubakar kenan shi abubakar yana ina yana dama kuma shi ma mamu ne ya zama mamu ko bai koma baya ba sai ya tsaya nan dama to wannan dalili ne karara da yake nuna maka ya halatta ka zo ka tsaya daman liman in baka samu wuri ba amma kan wani ya zo ya taya haka nan kullum asan wani bi wasu ɗalibai da sun shi karatu to shi kan nan kawai sai aikata shi ke ma wani hajjan zana yake da je ya tarda ma wani masallaci ya zo yi a mai magana karanto hadisi wannan ana zancen akwai wani ɗalibi da ya kira ni yake cewa ya karanta hadisi ya ga an cin doki halal ne sai na ce to Allah sa da ya ba nemawa za ka yi baka ci ce yana son ƙarin bayani game da doki ina ga shekaran jiya ne na ce to Allah sa da ya ba nemo dokin nan za ka yi baka ci ka jawo fitina da rigima a ce ƙarin bayani babu matsala cin doki lokacin manzala sun sallam an ci doki sai ce suwa ne ne suka ce haramun ne suwa ne ne suka ce halal na mai bayanin wannan fitawa na ce to amma ka ga dai nan wurin bamu da buƙatar cin doki bamu da buƙatar alhamdulillah nijar Allah wadata mu da awaki da tumaki da shanu akwai su birjit na ce dokin ma tsada gare shi in ka ce za ka ci kaga ai yanzu kuɗin cin doki da kuɗin cin akuya wannan shi sauki haba mana kana da kudin cin doki ai sai ka sawo ma abin da ragona ko shanu ko na san dai doki ai yayi tsada yayi tsada duk da ban san kudin shi ba ga alamu ne nake ganin zai yi kudi don haka wato ya halatta kenan in ta kama don irin wannan mas'alai kamawa ne take wata rana ya zamo ba nan ba nan ka zo masallaci babu wurin da za ka yi sallah ko ina ya cika babu inda ka samu sai ka gano daga kotan lima akwai wuri na dama to sai ka she ka jera da lima wannan babu matsala ya halatta kuma sallan ka tayi kuma babu inkari babu wani sako da kai ko wani kuskure karatu na gaba cikin wannan hadisin akwai karantar da mu mas'alar da ta gabata a satin da ya gabata mun kawo nan mas'alai shine cewa idan liman ya fara sallah daga tsaye daga baya wani uzuri ya bujiro mai ya yi zaune bai iyawa to su ma mu za su ida ne daga mi daga tsaye amma in tun harko liman ko da ya zo bai da lahiya ko yana da uzurin da bai iya tsayuwa daga zaune ya fara to duka ma mu su ma so ake su fara daga mi daga zaune wannan kuma babu cin karo tsakanin wannan hadisin da hadisan da sun ka gabata irin hadisin cewa innama ju'ilal imam li yutamma bihi da kuma hadisin da yake cewa idza salla jalisan fasallu julusan kenan babu cin karo domin mun kawo maganar imam ahmad ibn hanbal shi ya hada tsakanin hadisan ku imam ahmad ibn hanbal yace babu cin karo yanda za a hada hadisan shine ilmu illiman ya fara sallah daga tsaye daga baya wani uzuri ya buduro mai tunan bai kamata ba ma musu bi shi su zauna in ya zauna su za su ida daga tsantsai amma inda ma ya fara ne daga zaune to duka mamu daga zaune za su yi sallarsu saboda nan wa ya fara sallah abubakar ku daga tsaye ya fara amma daga baya sai limancin ya komo ga manzan Allah shi kuma daga zaune ya yi da haka sauran mutane suka ida daga zaune karatu na gaba cikin wannan hadisin akwai karantar da mu halaccin amsa maliman idan ya yi kabbara ko ya yi ladanci muke ce mai ko akwai nuna mama halaccin ladanci ya halatta idan mutane suna da yawa yanda ko liman ya yi kabbara ba aji to ya halatta a samu wani mutum wanda zai ɗora ƙwalawa su na can baya suna shi domin abubakar shi ya haka ko amma wannan ana yin shi ne idan akwai bukata in babu bukata kuma babu bukatar a yi shi yaushe ne in akwai bukata shine ai zama mutane suna da yawa cindum kaga wani ya ce to yanzu ai a harami babu bukata saboda akwai mikro kuma ana jin lima amma kuma dai in ya kabbara wani sai ya amsa da me yasa suke yi su da wannan kaga su al'ada ce suke yi ba addini ba saboda a harami ka'aba tun kamin a samu kayan sauti ake sallah ko to an riga an saba da in liman ya bada sai an amsa don haka har bayan zuwan ma kayan sautin kawai sai aka ci gaba da abin da aka saba sabo ne yasa suke yin hakan amma abinda wato wannan hadisin ya nuna shine cewa sallar manzala sallam da yake ba a taɓa samun wani yana amsa ba ko amma wannan bukata ce ta sa saboda manzala sallam baya da lahiya bai iya daga sautin shi sosai kowa ya shi idan shi yasa in yayi kabbara sai Abubakar ya amsa to wannan ya nuna ko gobe aka samu wata bukata ko dai liman baya da murya sosai ko kuma ya zamana liman bai da lahiya ba a ji don yanzu liman ko bai da lahiya kaga ai da mikro ake kowa yana jigo to sai dai ko an ɗauke wuta wataƙila akwai jama'a da yawa to sai a samu wanda zai ɗora amsawa sauran mutane suna ji kenan cikin wannan hadisin akwai muna muna halaccin yin ladanci amsa maliman a cikin salloli wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء متفق عليه wani hadisin daga Abu Huraira da Allah tabbata a gare shi lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce idan ɗayanku za ya yi wa mutane limanci fal yukhaffif to ya sassauta fa inna fihim as-saghira lalle a cikin wannan mutanen akwai ɗan yaro ƙarami wal kabira akwai kuma babba wanda ya shekarun shi suna da yawa bai iya ɗaukar tsayuwa mai tsayi wadda'ifa akwai kuma mai raunin jiki wanda yana da rashin lahana da matsalan jiki doguwar tsayuwa matsala ce gare shi wazal haja akwai kuma mai bukata to kuma kaga wannan ababen da aka zano da wuya a samu sallar jam'i wanda babu wanda ke da irin wannan bukata ko dai wani mai bukata ne shi ya zo ya yi sallah ne yana da wani uzurin shi da wata larura a yi sallah shashaf ya tahe shi to kai kuma sai ka zo kana ta tilawa ko kuma wannan da ya zo sallai wato tsoho ne bai iya ɗaukar doguwar tsayuwa da da yawa aka tsawaita sai ga wani yana ta karkarwa cikin sau ka gani ka cutar da shi liman ina wannan ya nuna cewa kullum ana son liman ya kasance mai lura da mamun shi wai za fai za salla wahdahu idan kau zai yi sallah shi kadai fali salli kaifa sha to yi sallah shi yanda ya ga dama ina in shi kadai ne zai yi sallah shi in ya ga dama ya tsawaita in ya ga dama ya gajarci in yana da uzuri da bukata ya yi ta shashashaf da tahiyar shi in kuma ba ya da uzuri kuma yana da nashadi yana jin karfin imani da ibada to kawai sai ya ja ta sammet babu matsala muttafaqun alai don haka wannan hadisin ya karantar da mu irin abin da hadisin ba ya karantar da mu wa an amri bin salma qala qala abi ji'tukum min indin nabiy sallallahu alaihi wa sallama haqqan فقال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين رواه البخاري وأبو داود والنسائي وانا حديث دقى أمر دان سلمة yace qala abi babana yace kenan salama yace ji'tukum min indin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama haqqan na zo maku daga wajen annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da gaske. Haƙa wannan mansubun ne alal masudar, da haka an mai nasaba a matsayin masudar, kamar a ce ji'itukum min indin nabi sun sallama nubuwatan haƙa. Da na zo muku daga wajen annabi wanda annabta ce ta gaskiya. Kenan sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce, fa'iza hadaratis salatu falyu'azzin ahadukum idan lokacin sallah ya zo to ɗayanku ya yi kiran sallah nan cike akwai karatuttuka guda biyu karatu na farko yana nuna bai halatta ba a yi kiran sallah sai in lokacin sallah ya shiga ba a kiran sallah kamin lokacin ta ya shiga sai in lokaci ya shiga karatu na biyu yana nuna muna cewa kiran sallah ba a sa mai wasu sharuɗa ba in lokaci ya kawai sai a turawa ahadukum ɗaya daga cikinku ko ƙarami ko babba ko mai ilimi ko jahili ko ma wa ka samu kawai sai a tunkuɗa shi a ce je kira sallah na wani hadisin ya nuna muna cewa babu wani sharaɗi cewa mai kiran sallah sai malami ko sai mai fikihu ko sai kaza hadisin ya nuna ba sharaɗi akan ladan amma wajen lima akwai sharuɗa haka wannan hadisin ya nuna to kaga kiran sallah kamin lokacin ta bai halatta ba sai salloli guda biyu da aka ware su ana iya kiran sallah kamin lokacin su da sallah asuba da sallar juma'a su ma in an yi kiran su kamin lokacin su to kuma in lokaci ya shigo kuma sai an sake kira ko na haka su ne ba a kiran sallah kamin lokaci ya shiga sai waɗancan waɗanda aka ware kuma wato duk musulmin da yake iya kiran sallah in ya kiran sallah yayi duk musulmi ko ɗan yaro ko babba domin wannan hadisin karar cewa faliyu azin ahadukum inda akwai wani sharaɗi da sai azana waliya ummakum aktharukum qur'anan kuma wanda ya fi ku yawan hadda alkur'ani ya ja ku limanci wa zai ja limanci aksaru kuma qur'ana wanda ya fi ku qur'ani to kaga karara abinda hadisi yake nihin shine wanda ya fi yawan hadda shine liman duk da zaka samu wasu malaman fiqh suna ta tattauna aksaru kuma qur'ana ana nihin wanda ya fi fahimta qur'ani ba wanda ya fi harda ba saboda shi alkur'ani fahimta ake so ba yawan tilawa ba da kaza da kaza to duk wannan bayanin sai ka kare ka dawo kawai abin da hadisi ya ce shine wanda ya yi har da ƙur'ani ƙarar haka nan ne aksarukum wanda ya fi ku yawan ƙur'ani kuma akwai kalmar da za a faɗi wadda za a fahimci wanda ya yi fahimta amma manzo Allah bai faɗi ta ba da haka aksarukum zahiri na lafazi ƙarara ana nehin wanda ya har da ƙur'ani ko kamar yadda kuma wato hadisin ƙarara ya nuna haka ake ni saboda inda fahimta ce ake ni da ba a tura wannan yaron limanci a ana nihin wanda ya yawan har da Ƙur'ani. Aka samu lokacin sallah ya ga mutane za a yi sallah, wanga ya hardace izo guda, wanga ya hardace izo biyu, wane ne liman? Mai izo biyu. Kawai sai a tura shi, wanga ya hardace rabin Ƙur'ani, wanga kuma ya hardace Ƙur'ani duka, wane ne liman? Mai Ƙur'ani duka, shi za a tura wa limanci. Kenan wannan ana zancen in an zo sallah ana son a gabatar da wanda ya cancanta to shi ne. Amma in ya zama da dama masallacin akwai liman. sai a tsaya cewa a yawan gani ma mai izin biya har da ce wanga ma har da cin Qur'ani ne kawai shiga gaba a shi kuma wannan karatun zai zo a gaba masallacin da dama akwai liman shine ke limanci to ba da shi ake magana ba na ana zancen lokacin da za a yi sallah ana son a zaɓi wa ya cancanta ya sha limanci to za a dubi wanda ya yi yawan karatun alkur'ani Yana wannan cikin akwai nuna mana matsayin wato waɗanda suke har da ce alkur'ani kullum cikin al'umma musulmi darajansu da matsayinsu yana da alaka da abin da kan riƙe na alkur'ani ce kaga ko a yakin uhudu da aka yi da aka kashe musulmi da yawa da za a sanya su cikin kabari in an zo kabari na jama'a ake za a sanya da mutane da amma mutan Allah sai tambaya cikin waɗannan waye har da qur'ani ya ce ya wanga ya har da sura kaza da kaza ya ɗara sauran sai mazan Allah ya fara gabatar da shi. Yanzu na nuna wato cikin al'ummar musulmi kullum ana girma mutumin da ya ɗara saura har da Ƙur'ani. Aka samu wanga yana harrace izo biyu wanga ya harrace izo ɗaya to wannan wanda ya harrace izo biyu yana da girma a musulunci da falala da daraja da matsayi da ɗaukaka da ƙima da shiga gaba akan wannan wanda yake da izo guda shi. Ƙala shine yace fa nazaru da lokacin sallaye sai mutanen da muke tare da su suka duba falam yakun ahadun akthara minni qur'ana babu wani daya cikin al'umman nan wanda ya hina har da alqur'ani faqaddamuni yace kawai sai suka gabatar da ni wa ana bunu sittin ni kuma ina dan shekara shidda aw sab'i sinin ko shekara bakwai ma'ana a daidai lokacin shekarun shi tsakanin shidda zuwa bakwai yace amma ha gabatar da shi ya ja sallah ka ga hadisin karara ya nuna inda fahimta ce yanzu kana ganin ya fi fahimta Qur'ani bai yi fahimta Qur'ani ba don haka abinda ake nihi har da fari na yawa shi ake ni kuma ya aka yi wannan dan yaron ya dara waɗannan manyan sahabban har da ta Qur'ani to yanda aka yi shine wato kissa shi ta nuna cewa shi yaron kokari gare shi duk in ya ji labarin wata tawaga ta zo daga wajen manzon Allah sai ya je ya tarbe su sai tambaye su wanda sabon wahayi aka saukar sai su gaya mai sai ya rike to da haka sai ya tara har da qur'ani wanda su sauran ba su tara ba dalan kaga kokarin neman ilimi ne gare shi wannan dalilin ne yasa su da kansu sun san ya shi su yawan har da alqur'ani saboda shi zuwa yake nema duk in ya ji labarin ga wani mutum nan bisa dabba shi ya dawo daga wajen manzon Allah to sai ya je ya tare shi ya ce da kaje da mi da mine ne sabon wahayin da aka saukar kawai sai a gaya mai sai ya riƙe adiba ɗan yaro amma yana kwaɗayin karatu da kwaɗayin ilimi kuma da ya samu shi nan su sahabbai ba su da girman kai wanda suka gano manzan Allah ya ce a ɗora tura wanda ya har da ƙur'ani suka duba su ga yahi su kai suka tura shi jamu na'am da haka wannan hadisin cikin shi akwai karantar da mu ya halatta wato a sa liman ɗan yaro limancin ɗan yaro ya halatta musamman in ɗan yaron ya zama ɗan yaro ne wanda akwai kaya cikin kanshi kaga ba a zancen a tura babba wanda zai zo ya tagligidi lallan mata lalace gaba ne kenan don shi mas'ala na limancin ɗan yaro dama malaman fikihu suna da sabari akai wannan hadisin ya raba masa garrama ko malaman fiqh sun rasa akwai malaman da suka ce ya halatta kuma ya inganta a tura liman dan yaro matukar dan yaron yana iya bambance abubuwa yana da hankali yana iya bambance abubuwa to ya halatta a tura shi ko sallar farilla ko sallar nafila wannan shine mazhabar imam shafi'i rahimahullahu ta'ala kauli na biyu wasu malamai suka ce ina ai ba a sa yaro limanci sai manya don haka ɗan ƙaramin yaro wanda bai balaga ba suka ce bai cancanta ya yi limanci ba shi ma wannan wato wannan malaman sai suka ba da amsa akan wannan hadisi suka ce ai wannan hadisin ma da ake ganin kamar ɗan yaro ya ja sallah ai wannan ba hujja bane a addini saboda can daban ne wani waje ya faru manzon Allah bai da labari ba su faɗa mai ba ba a gaya mai bai san sun yi ba don haka ba hujja bane kawai sai babba ke jin sallah to sai malamai suka maida masa martani suka ce to ku da kuka ce manzon Allah bai san an yi ba ba gaban shi bane ba inda ba daidai bane da Allah ya sanar da shi a ja kunnuwa wannan musulmin kasa kara saboda duk abin da aka yi zamanin manzon Allah in dai ba a hana ba ya zama addini saboda manzon sallam zamanin shi ne ake saukar da wahayi me yasa wani sahabi ya kafa hujja da cewa azalo halal ne me dalilin shi yace kunna na azilu wal qur'anu yanzilu yace mun kasance muna yin azalu kuma alqur'ani yana sabka yace inda haramun ne da qur'ani ya hana kenan tunda alqur'ani bai zo yace a bar yin azalo ba tinna ashe azalo ba haramun bane shine wannan sahabin ya buga hujja da shi to tunda ana buga hujja da haka da haka shi ma wannan maganar nasu babu dalili ciki inda kuskure ne da Allah zai turo mala'ika a sanar da manzon Allah abinda suka yi a jakun ne daga yau ka a ƙara ba daidai ba ne amma tun da aka ƙale ba a ce komi ba ya nuna daidai ne ya halatta wannan ita ce sunna ta ƙaririya ƙauli na uku shine malaman malikiya da imamu ahmad ibn hanbal su kuma fatawansu da mazhabansu shine sallar ɗan yaro ƙarami suka ce ya halatta ya ja sallah in ɗan yaron yana bambance ababe kamar ya kai shekara bakwai haka ko takwas yana iya ɗan bambance suka ce to ya halatta ya ja sallah ta nafila amma ban da farilla ka ce ba zai ja farilla ba amma zai ja nafila aka ce me yasa kuka ba shi damar limanci a nafila ban da farilla suka ce li annan nafilata yutawassa'u fiha ma la yutawassa'u fil farida suka ce domin sallar nafila ita ana yalwatawa cikinta wajen sauki da rangwame irin sauki da rangwame wanda ba a samun shi cikin kaga nafila kana yin ka ka har daga zaune kana yi haka ita nafila har ma hadisi yace in ya kama dole sai ka waye cikin sallah to kai cikin nafila ko kenan kaga suka ce to saboda haka ita nafila ana dan sauƙaƙawa ciki saboda haka an sauƙaƙa yaro ya iya ja amma farilla ita tana da dokoki da haka Imam Ahmad ibn Hanbal Allah yi mai rahama da Imam Imam Malik Allah yi mai rahama su a fatawansu yaro ya iya jin sallah ta nafila amma farilla sai manya. To abin da ya inganci shine mazhabar Imam Shafi ta yi inganci saboda ita wannan hadisi yake goyon baya ko yaro karami yana iya yana iya jan sallah matukar da ya zama shi ya har da alkur'ani matuƙar yaron ƙarami ya kai shekarun bambancewa irin shekara shidda shekara bakwai yana bambance ababe amma ka samu ɗan ƙarami ne shekara shi uku ko hudu yana yi wa sai ya haɗa ku kun yi ruku'i ko kun yi sujada ya tashi ta shi da kaga shi wannan wannan bai iya bambance ababe ana zancen asabiyil mumayyiz yaro karami wanda yake bambance ababe ke kamar irin wanda ke da wannan shekara ana kyauta tsammanin wannan ba zai dukar da ku bai tahin shi wa an abi mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wanda zai yi wa mutane limanci shine wanda ya hi su karanta littafin Allah fa in kanu fil qira'ati sawa idan sun kasance daidai suke a wajen karatu fa a'lamuhum bis sunna to wanda ya fi su sanin sunna fa in kanu fi sunnati sawa'an idan a wajen sanin sunna sun kasance daidai suke fa aqdamuhum hijratan to wanda ya rigaye su yin hijira fa in kanu fil hijrati sawa'an idan a bangaren hijira ma daidai suke fa aqdamuhum silman to wanda ya rigaye su musulunta wa fi riwayatin a wata riwaya sinnan wanda ya hisu shekaru wala ya ummannan rajulun rajula fi sulfane kuma kar wani mutum ya ja wani mutum limanci a cikin karagan mulkin shi wala ya ka'udu fi baitihi ala takrimatihi kuma kada ya zauna a cikin gidan shi a sama wato wurin da yake banta da shi na karramanci shi illa bi izini sai da izinin shi rawahu muslim muslim ya rawaice shi wannan hadisin daga Abu Sa'id Abu Mas'ud yadda Allah ta tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai yi wa mutane limanci wanda ya hisu karanta littafin Allah aqra'uhum wasu malamai sun ce ana ne wanda ya hisu tilawa hisu murya shine aqra dan dan haka dama wato murya tana da tasiri in an zo ana sa a tura liman sai aka ga duba aka ga ga ayyukan ga su ukun duka mahaddata qur'ani ne kowa girgamin to sai ai cikin su dole wani murya shi ta hidadi ko to sai a tura wanda murya shi ta hidadi au da haka dama dadin murya yana da amfani ga wanda ya haddace qur'ani ya nemi murya mai dadi ya ɗora ƙoƙarin daɗaɗa muryan shi bakin gwalgwado ba tare da wuce iyaka ba don wuce iyaka can ba mu yi magana shi wuce iyaka bai da amfani cikin komi ya zama wajen ƙoƙarin ka daɗaɗa murya ka sai ka zo ka taɓa ta karatun mu haka ce nan madda ce ake ja biyu ake kai sai ka zo ka yi ja goma ka ce wa duka wani murya ka ce kake biya Ra'ayi ce inna fatahna laka fatahan mubina mubina jabi ake ko an ce maddal iwaje ne ko mubina to wani in yazo shi saboda kira'a shi ta yi daɗi sai ka ja ce mubina sai ya ƙara wani ja da wani rawar yawa in ka zo wajen wannan mubina ka ja sosai ka ga wannan duce iyaka ne kake nan da zai kiyaye ka'idojin karatu tare kuma da wato muryar shi mai daɗi babu saba ma ka'idojin karatu cikin ta. Idan ba sharaɗi ba ne sai ka saba ma ka'idojin karatu sannan muryar ka ta yi daɗi babu wannan sharaɗi. Wannan kuma wani malami ya ce la ta hasabu tajwi da maddan mufritan aw madda ma la madda fihi liwan. Kai tsammanin shi da an ce tajwidi shine ja kawai. Ja ba kaidi. Ba shi bane tajwidi wannan. fa in kanu fil qira'ati sawa idan a wajen karatu suka zamo daidai suke dukkanin su daidai suke da juna to sai manzo Allah sallallahu ya kawo wani abu na gaba wanda za a bambance shine mi shine sanin sunna wannan kuma nan ne ake zancen fikihu ba can ba kenan in an samu bangaren tilawa alqur'ani duka daidai suke da juna to sai ai zancen fikihu waye fikihu Yasa wani bi wato idan manyan malamai suka haɗu sai ga a nan wurin ana ta dangama wajen limanci kowa na kyautata ma kowa ta tancewa ya ɗara shi saboda in ƙur'an ne duka sun haddace kamar yadda aka ce wata shekara ibn baz da albani suka haɗu an yi tattauna an haɗu lokacin sallah ga ibn baz ga albani ga wane ne ga wane ne za a yi sallah albani ya ce ibn baz wuce kai ne malaminmu ibn baz ya ce a'a kai ya kamata ka wuce saboda kai ka himu sanin hadisai in dai har da ce nan dukkan mu maharrata ne amma kaga kai ka tsara mu bangaren hadisi kai wannan aikin ka ne kai kake da masaniya da kwarewa da gogewa a kai shi aka tattauna karshe da albani ya shiga ya su fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa alamuhum bis sunna fa in kanu fis sunna sawa'an idan sun kasance a bangaren sanin sunna daidai suke fa aqdamuhum hijratan to sai a dubi wane ne ya rigaye su yin hijira wannan ana zancen sahabbai ko yanzu ana zancen mu sai dai wa ya riga musulunci ko kuma wajen musulmcin ma kamar irin nan wajajen mu kaga ba a zancen wani sai dai can wajajen wasu bai saboda reni mu ne larawa suke tambaya wai kuka musulunta sai su ga baki wasu da sun ga baki sun ga sabon musulunta wani ya taba tambaya ta yaushe na musulunta na ce mai ni wallahi tun da Allah halice ni ban taba ganin kafiri ba sai da na zo garinku na ce mai tun da Allah halice ni wallahi da idona in ga kafiri wanda ya yarda kafiri ne an kira shi bai da ja na ce wallahi sai da na zo nan garinku na taba ganin shi na ce mu duka ba musulmi ne da a haiho mu uwa da uba ban ma san kafirci ba musulunci ake haiho mu shi ne inda ya ganka kai bai kuma ya ga alama akwai karatu tare da kai ya kawo mamaki kenan ikon Allah wannan wani abu al'ajabi ne daga cikin abubuwan al'ajabi na duniya ya ni aka yi sai zo ma karshe ma wai tambayar ka yake kuma in kakkan su sai ka tar da jahili ne ɗin a musuluncin ko fatiha bai iya karanta daidai amma tambayar ka yake yaushe ka musulunta malam salisu na difa Allah ya tsare shi ya kare shi wata rana ya ja sallah a Sudan a wani masallaci sai aka katari ya sanya shadda da irin kayan mu na gida da hulla da komi sai ya ja sallar juma'a shi yayi limanci ya kare Allah ya ce yayi limancin nan ya gama yana zaune mutane na ta dago wuya suna kallon shi laraba na ta dago wuya suna kallon shi irin yanda ya bada sallah da kyau kuma an ga alaman kamar bako ne musamman ma ya bayyana kanshi da kayan shi ko an ce karshe da ya ce suna ta mamaki ya ce karshe wani ya kasa mace bakin cikin shi wani sabti su ya ce sai ya taso da ikekin raunin shi ya taho tangatangar ya ce sai da ya zo inda yake duka ya kalle shi ya gaisa da shi ya jinjina mai masha Allah masha Allah ya ce yana juyawa ga sauran 'yan uwan shi sai ya ce kun ga abin da ake gudu kun ga abin da ake gudu ana cewa mu yi karatu mu yi karatu muna wasa da karatu yanzu gashi har sabon musulunta sun fara zuwa suna jan musallar juma'a gashi yanzu wanda suka sabon musulunta su ne suke zuwa suna jan musallar juma'a to ka gani to ana zancen ana zancen sabon musulunta yanzu yana wurin kai mutum banda to wasu suna da akwai masu duhun kai kwarai wannan bangaren kuma yankin laraba sosai ne abin fiye da yadda kake tsammani wallahi fiye da yadda kake tsammani an taba zuwa sallah sallah wace aka zo ta kiyamar laili ga ramadan limamin da zai bada sallah bai zo ba mataimakin shi bai zo ba mu kuma aikata rida ma daga jami'a duk lokacin hutu muna zuwa makarantar mai tilawa to mun zo muna can ma muna kwanan mu kai ga tasawa ba za ka ce ai akwai wani wanda cikinsu wanda yake sabon zuwa ya karanto qur'ani daga zuwan shi a je a tado shi kawai sai aka zo aka daddabo ni aka ce mana ai liman bai zo ba ba wanda zai ja karatu kuma gashi lokaci yayi mutane na kajira an ce ni ya karanta qur'ani kwanan nan in je in sha sai na ce a ina ne lima ya tsaya sai aka gaya mani cikin suratul ma'ida shi nan sai na zo na ja na ja sallah na ja na ja sallah aka yi ko da aka kare ina kare raka'o'i na na farko ko da na juyo liman ya zo shi nan sai na gabatar da shi to wannan da aka yi ko mutane suka yi ja suka zo suka kewaye wallahi sai ga wani da tambaya ta wai ni yaushe na musulunta yaushe na musulunta na jima da musulunta ne ka duba ka gani irin wannan dakikanci don haka suna da dakikanci fiye da yadda kake tsammani inda wannan kotan wallahi suna duk wanda wani bi ko hajji mata kai ka sai ka haɗu da wannan jaraba aikin hajji kaɗai ka je ka cikin laraba sun gan ka baki sun yi ta mamaki masha Allah masha a shiyo suna mamaki su ba mamaki addini ka suke ba ga wani sabon musulmi na kuma ya rika addinin da gaske yana yi har su ga yana ibada irin yadda suke yi haka nan ne suke mamakin da suke don da sun gan ka babu wani tambaya kawai sabon musulunta ne su su ne masu musulunci wanda alayya aka tsaya aka feɗe karatu ku da kuke takamar kamar musuluncin naku ne baki yana iya bugun gaban da laraba larabe bayan shi a musulunci don bugun gaban da zamu lokacin da manzon Allah ya fara bayyana ta'awa ya fara bayyana da alaraba suka alale shi suka cutar da shi hana shi aka yi yayi musulunci a ina aka samu damar aje a fara addinin da kyau sai da aka je habasha wajen bakaki shi manzon Allah da kanshi yace ku tahi kasar habasha a can akwai wani sarki adali wanda ba a zaluntar kowa a wajen shi Ethiopia ga ita ce aka da suka zo kuma suka samu suka yi addinin su shakar na musulunci kenan musuluncin ma inda ya fara minki kafa ga hannun bakake ne don haka dai ka'in dawo kariyar baki bayan kanun fil hijira sawa'an idan sun kasance a wajen hijira daidai suke da juna fa aka da musulma to wanda ya rigaye su musulunta shi za a gabatar wa firewa a wata riwaya sinnan wanda wato ya hisu shekaru kaga shekaru ma suna da tasiri dan an dudduba an dudduba duk wasu ma'aunayya an gaba si to kai sai auna da shekaru ai wannan kai kai ne babba kawai shiga wala ya ummanna rajulun rajula fi sulfani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kuma kar wani wato mutun ya saki yayi ma wani mutun limanci a cikin mulkin shi mana duk wanda yake shugaba a wuri to shi ya cancanta ya ja sallah ba daidai bane ka zo ka ja wani shugaba sai in shi ya saka amma shugaba shi ya dacewa da ya ja sallah naka in shugaba ya zo ga wuri kuma za a yi sallar juma'a shi ake tunkurawa sai in ya naɗa ka ya barka yanzu shi ba matsala shi ya baka dama ki na yana ka amma kullum wanda yake shugabanci shi ya cancanta da ya ja sallah to kaga manzo Allah sallallahu ya ce wani mutum ba zai zo ya ja wani mutum sallah ba a ƙarƙashin mulkin shi shugaba ko mataimakin shugaba kullum in dai akwai shi to bai kamata wani liman bai ce shi zai ja sallah sai in shi ya barka ya baka dama kenan nan wurin ba ba ma'auni ba ne na karatu ko na ce a ai ya yi karatu ko har rawa wannan bari in dai wannan shugaban yana iya jan sallah musulmi ne wanda yana iya jan sallah to shi ya kamata ya jata sannan cikin wannan hadisin akwai wato malamai sun kawo hujja da wannan hadisin a wajen cewa shi ma liman limamin masallaci shi ma shugaban wurin shi ba yayyuwa dan kana wani babban malami a gari ka zo wani masallaci karatu ne ka zo kai kawai shi kan nan da an kare sai ka shige gaba ka ce to ku daidaita sahu a kai kuskure in kai hakan a ka'ida limamin masallaci shi yake jan sallah ba ka da damar ka ja sallah sai in shi ya tura ka ko shi ya baka izini amma matukar limamin masallaci bai ba da izini ba to ko da kai kin ka kara shi karatu ka fi shi hadda qur'ani ka fi shi fiqh to yanzu shi kalkashin mulkin shi ne nan wurin tun da masallacin da yake jan sallah ne na haka in bai yarda ba ka ja sallah duk karatun ka to baka da ikon ka ja in kuma ka ja wannan sallah ma makaruhi ce a ilmanci da haka kenan wato duk mutumin da yake shi kalkashin mulkin shi ne to ba a jin sallah shi yasa kaga a ka'ida ta musulunci in akwai neman ga wuri to wani bai yin zarbabe ya kawai zai shi kuskure ne kuma sannan wannan yana kawo matsala yana kawo damuwa da shi ko musulunci yana maganin matsala hutun kamin ta zo ne. Masa kake gani a da liman mai suna hada. In kai da ka ja sallah liman wani shi ya saba limanci sai ya dan makara sai ka ja to wani ili liman man da masu tsahi tsahi ma da su ma. Ko sai su ma tsahi kawai ka ka kai ta ciwon ciki. Ko ka kamu da wata cuta irin liman man da matsafa su tsahi suke maka. Saboda a nuna ma ka taɓo fashin liman. Na za a ka shiga cikin mulkin shi. to dama musulunci ya hana hakan wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnihi kuma mutum ba zai zauna ba a bisa wato wurin mulkin shi sai da izinin shi takrima shine ma yahtassu bihi min mahallil wilaya abin da yake banta da shi na wurin mulki ko dai wata shinhuda wadda tashi ce ta musamman ko wata kujera wadda tashi ce ta musamman ko wani wurin zama wanda shi kadai ne aka keɓance mashi to haramun ne ka zo ka yi zaune wurin kana matsayin bako ka zo wannan ko a gida ko a wajen wani shugaba ko a wata fada yanzu misali sai mutum ya je fada duk fadar da ka je a duniya ko ta ƙauye ko ta birni akwai wurin sarki na musamman ko babu wannan wurin nashi ne na musamman ko to kawai sai ka zo ka hai to ka saba ma Allah abinda kai baka kyauta ba baka yi daidai ba kuma sannan zaka taɓo hushin sarkin in Allah sa akwai dogare kusa za su koya ma hankali to a musulunci bai halitta ba to yanzu akwai waɗanda su suna ɗauka wai su abokai ne ai abokina ne sai fe ma tare muka yi da shi na haka ni ba ruwana da shi ne sarki in na je ni ku jera tashi ma zan haye zan nuna kai gabo ne baka iya rayuwa ba irin wannan can baya ma na faɗi hakan yana cikin wato ƙa'ida ta hankali yana cikin alamar mutum ya san rayuwa yana da hankali ba wai tare kuka yi kuka yi kuka yi wasa ba kuka yi ma ko ko kai ka ɗorar marin shi kana likida mai kashi da kuna yara in dai har Allah ya ɗaukaka kashi to ka yarda da cewa Allah ya ɗaukaka kashi. yana cikin girman kai da hasada Allah ya ɗaukaka wani abokinka wanda tare kuka taso kawai sai ka ji kai ba ka iya bashi wannan matsayin nashi wataƙila soja ne ya zama soja kawai sai ka ɗaura kawawa ni ba wani soja da gwada wani sai ka ɗauke fallashi ka haza ga kai wannan ci mai mutunci ne kake ko ka ce barka amsa bina ko ka dangware shi wannan duka kuskure ne mai hankali mai hankali ba ya aikata haka duk mutumin da Allah ya bashi matsayin ɗaukaka to ka yarda da matsayin da Allah ya bashi kuma ka yarda Allah ta'ala shi yake ɗaukaka mutane kowa gwalgwadon abin da Allah ya kai shi ba a ce ba akwai wanda shi ko ya ko ya hausa ba bai da matsala dan ka zolaye shi ko ka mai wasa amma zolaya da wasa ai kowa sa akwai irin wanda ta dace ko da bata dace ba yanzu kawar misalin Allah ya ɗaukaka wani abokinka ko kuma watakila ma a abutan ma ƙasa yake gare ka sai Allah ya ɗaukaka sai ya zama shine sarki a gari yanzu sai ka zo cikin jama'a shi yana sarauta kana dangwada shi ko kuma ka zo ko kuma ka ce na mare ka ko ka ga wata magana wadda kake nuna ka kaskantar da shi kai dai wannan daraja da baka yarda da ita ba kaga ya nuna kai gabo kuma ka cancanci aladantar da kai to akwai wanda sun gwada hakalin ba su ji da daɗi ba amma daga ba sai su suna ganin an ci amana su shi kama ba na ci amana hankali ne aka koya ma akwai wanda sun jarraba hakalin ba su ji da daɗi ba abokin shi ne watakila ya zama ofisa ko ya zama wani komando yana da yara cikin sojoji kai kuma sai ka zo gabansa ka ce za ka dangware shi ko za ka ci mutunci ko za ka na abu kai tsaye wani sai ta shahe shi ya gyara ka wani ma da gangan zai bari a gyare ka sai daga baya ce kai ba ku san kowa ne ne wani gaba sai ya bari ka sha wahala daga baya sai ya zo ya ceto ka saboda ya koya ma hankali da gangan zai kyale sai sai sun sai taka daga baya sai zo ya gaya masa kai kai kai kai ku kuka taba wani ba ku san kowa ne ne ba amma ko ku yi hankali a gaba abin da zai musu da ɗaya burin kujiya nuna ya baka matsayinka to abin da ke daidai dama shine ba daidai bane Allah ya ɗaukaka mutum sai ka zo ka tarda shi kusa kujera shi wadda tashi shi ta shi kaɗai sai ka ce wai kai ma sai ka zauna nan kujera ya nuna kai ba ka kakana a wannan ba ma sai an karanta ma aya ba amma wani na hankali kaɗai ka san haka ba daidai ba ne da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zai zauna ba a wurin da yake keɓantaccen waje ne nashi ko huda ko gado ko shine takrima wannan kenan ce bantaccen wajen shi wanda yake banta da shi illa bi izini sai da ta izinin shi idan shi ne ya ma izini ya ce wani bismillah ya gabatar da kai kaga wannan cikin daɗin raihani an mari'a in ka zo ka zauna ma har godiya sai amma amma ba shi ya tura ka ba kai ne kawai ka zo ko kuma kai yanzu da ka zo tun kuɗe shi ma za kai ka hau wannan duka yana nuna ba daidai ba ne kamar yadda har yanzu muna samun labarai irin wannan har sarakunan nan namu na yanzu suna haɗuwa da wannan ƙalubalen wani sarki da ya ma ga wani ya zo sai ya ce ma wadato a auta auta ya san yanzu wanga yana iya bada shi da ya ga wani ne ya shigo wacan kawai sai ce masa to dan ba mu wuri saboda yanzu zai sako maganganu manya to shi wani mutum haka yake wannan kuma duka duk wanda ka samu da haka sai ka in ka bincika sai ka tarda yana da nau'i na jahilci da wuya in yana da ilimi jahilci shi yake kawo haka sai jahili ya dora ganin yo wannan ne tsantsa ina wani girmama ba aboki na bane ba nan muka yi wasan kasa da shi ba kaga ba wance kenan to ina ga lokacin sallah ya zamu tsaya kan wannan hadisin amma na hadisin na ƙarshe yana da alaka da sauran wal ibn majah min hadisi jabir radiyallahu anhu wala ta umman namra'atu rajulin kuma mace katta ja mutum limanci wala kenan katta ja namiji wala arabiyyun muhajira ko kuma mutumin da ya hijira dan ƙauye kenan a takaice dai kaf dan ƙauye ja dan birni wala fajirun mu'minan ko kuma fajiri da ja mai imani fajiri shine mutumin banza fasiki fajiri nan wurin ana nihin wanda yake aikata manyan zunubai yana shan giya yana karya yana caca yana an san shi kawai da wannan bai kamata bai ja musulmin kwarai malam ya ce wa isnaduhu wahin isnadin shi mai rauni ne saboda wannan hadisin cikin isnadin shi akwai wasu da ifai guda uku saboda haka bai dace ba kenan a aiki da sai dai wancan na farko cewa mace ba za ta ja namiji ba wannan ijma'i ne wajen malamai ba saɓani cewa mace ba za ta ja namiji limanci waɗancan wanda suke kawo hadisi na ummu waraka da sauransu nan duka ana yi wa 'yan hadisin ummu warakan ya zo maka gare shi a yi ƙarin bayani amma dai mace ba za ta ja namiji ba to mace ta ja mata eh mace ta ja mata sallah ba matsala yan uwanta mata tana iya jin su amma ba za ta yi wa maza limanci ba wasu daga cikin malaman hanabila sun yi fatawar cewa to mace tana iya jan maza sallah amma sallan nafila kamar tarawihi masalan aka samu babu wani limamin kwangararre cikin maza yau sai mace ta ja sun yi wannan fatawai amma dai abin da ya hirin jaye na malamai shine cewa mace ba za ta limanci ba ga namiji kenan duk da raunin hadisin wannan an yi ittifaki a kai sannan haka ma hadisin ya ce mutumin ƙauye ba zai sha ɗan birni ba to saboda me saboda ana tunanin kullum ɗan birni ya fi kusa ga ilimi ɗan birni ko bai shiga makaranta ba saboda yana cikin birni inda ilimi na kai kawo sai ga yana da wata wayewa da wani karatu amma shi kuma ƙauye fa yana da nisa da karatu da ilimi abubuwa da yawa sun kubce ma mutumin ƙauye shi yasa in dai mutum ba zaman ƙauye ba kama shi yayi ba dole to ba ka zaben zaman ƙauye shi yasa nake tausayin wanda ilimin shi kai shi zama ƙauye a ce kai ilimi ne kai saboda ɗannan kayan ilimi kayan ilimi ka samu diplom ƙarshe kawai sai rayuwarka ta koma ƙauye shi kan nan nan za ka zuwa ila ila yamil wafati har zuwa ranar mutuwa kawai rayuwarka ta koma ƙauye to in ya zama na ilimi ne ya kai ka nan wurin akwai mamaki ga wannan lamari ko to shi sa rayuwar kauye alqur'ani yace al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru Allah ya'lamu hududa ma anzalallahu da aka karanta wannan aya aka karanta ta gaban wa min al-a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghrama daga cikin mutanen kauye akwai wanda shi fa zakka yake badawa amma shi yake wata tara ce aka dora mai kawai shi abin ya shiga Allah da ya nuna wa ƙarshen wannan matsala shi ya ɗauki abin da yake ciyarwa magrama matsayin wata tara ce da wani nauyi wai tarabba su bi kuma dawa'in kuma yana na yana jiran wani bala'i zai same ku su huta sai Allah ya ce alaihim da'iratus sawko ya ce wa min al-arabi man yu'minu billahi amma cikin mutanen ƙauye ana samun musulmin kirki mai imani wanda ya imani da Allah wato alqur'ani akwai adalci wani balaraban ƙauye da aka karanta mai ayoyin nan sai dariya ya ce hajjana sun ma madahana ya ce ya soke mu wai sannan ya dawo kuma ya yi biyu karanta mai aye ya ji can farko kama an gama da su sai ya ji kuma da ƙarshe ana yaban cewa akwai na ƙwarai wai adalci kenan na alkur'ani amma alkur'ani ya nuna cewa mutanen karkara su ne suka fi kusa ga jahilci ko ajidaru Allah ya alamu hududa ma anzalallahu alam wannan shi yasa aka ce ashaddu kufran wa nifaqan kuma haka ya faru karar aikaci kuma shi yasa sahabbai suka ce su suna jin daɗin suna zaune da annabi wani ba kauye saboda shi ba birki ne da ya zo duk tambayar da ya ga dama yi za ya ce mu an ladabtar da mu an hana mu tambayoyi marasa digi ko ya ce amma shi in ya zo kofa buɗe sai sako kayan shi kuma a bashi amsa ya ce sai mai ta karuwa muna jin daɗin haka nan ji abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an to kaga ba fa anihin cewa mutanen ƙauye babu masu ilimi cikinsu wallahi ana samu cikin ƙauye sai a samu malamin da a faɗin birni kafa babu shi wannan akwai ɗaiɗaiku ana samu a cikin ƙauye yake zaune amma Allah ya ba shi ilimi da karatu wanda duk birni kaf ba za a samu daidai da shi ba wannan tabbas ana samu to amma sai dai an yi amfani da mi mahirin jayi abin da ya hirin jayi ya yawa shine yawanci mutanen ƙauye suna da jafa'i suna da kaza suna da kaza sai aka ce kenan wanda yake mutumin ƙauye ne an tabbatar da mutumin ƙauye ne to bai kamata bai ja mutumin birni sallah kenan in an zo wajen sallah dan birni sai ya shiga gaba wannan shine abin da hadisin ya faɗi to sai fajiri mummuni shi kuma wannan ƙarare kuma malamai suna da ma saɓani wai shin akwai me matsayin limancin fajiri shine musulmi mai saɓon Allah mai aikata kaba'ira akwai malaman da suka ce bai halatta ba ya limanci kwata-kwata. Ce ba yi wa mutum an san shi ɗan giya ne, kuma ya zo ya shiga yana ku gyara sau kuma ku ba 'yan giya ba suka ce akwai malaman da suka ce limancin shi bai halatta ba bai inganta ba saboda suka ce limanci ai amana ne shi kuma baya da amana ba a amince mashi ya ja mutane sallah ga addinin su tana yiwa ya zo ya yi wani abu wanda ba daidai ba ko ya bata sallah bai ma damu ba saboda fasiki ne faji ko kuma malaman da suka ce a man sahha salatuhu sahhat imamatu suka yi amfani da wannan matsayin kamar ka'ida cewa kullu man sahhat salatuhu sahhat imamatu duk mutumin da sallar shi ta inganta to limancin shi ma yana inganta duk wanda an yi sallah aka tambaye ka ya sallar dan giya sai ka ce inda ya yi da kyau sallar shi ta yi ko to tun da dai sallar shi ta yi tulimancin shi ma ya yi ke in ya ja mutane to don haka su malamai suka ce kuma wannan malaman wanda suka yi wannan fatawai magana su tahirin jayi cewa limanci na fajiri ya halatta babu matsala amma sai dai in ana zancen tura limami to wanda ya cancanta shine wanda ba fajiri ba amma in ta kama fajirin shine yake ja to kuma shi kan nan limancin shi yayi babu matsala to akwai malaman hanabila da suka ce ba a tura limami fajiri kwata-kwata in ja mutane sai aka gaya masu cewa ai zamanin sahabbai sun yi sallah bayan wasu fasikai fajirai suka ce ga hajjaju nan kowa ya san hajjaju fajirin musulmi ne ya zalimi ne ya kashe al'umma ba akan daidai ba ya yi zalimci amma kuma sahabbai suna bin shi sallah a matsayin shi na shugaba da sauran shugabanni wanda aka yi a musulunci wanda fajirai ne azzalumai amma kuma suna jan sallah a bisu mutanen kirki da manya a imma duka suna biye su to su wanda suka ce bai halatta ba limancin fajir sai suka ba da amsa suka ce sai in fajirin shine shugaba suka ce in shine shugaba ba matsala saboda maslaha ta haɗin kan al'ummar musulmi ba a san kace ba karin shugaba wani fasiki ne ko ba karin shugaba a wannan ba a yarda ba in dai shi Allah ya ba shugabanci to ko da fajiri ne fasiki to za a iya bin shi limanci amma matukar ba shi bane shugaba to kawai limancin shi suka ce ba su yarda ba da shi Allahu ta'ala alam abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi kurakurai kuma Allah ta'ala ya ba nuna mu su mu gyara ya gafarta mu su rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin